فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه فإن الله صادق لا يخلف الميعاد وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة فهذا مناسب وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص وذلك سؤال بأمر أجنبي أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه يناسب إجابة دعائه وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله ما, ما يسأل الله تعالى به فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع فإنه ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين أحدهما في حق العباد على الله والثاني في سؤاله بذلك الحق أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد قال الله تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله وهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك وقيل بل يجب عليه واجبات و ويحرم عليه المحرمات بالقياس لا ويحرم عليه عليه المحرمات بالقياس على على عباده وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أبي ذر كما تقدم والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما لأن الظلم إما تصرف في ملك في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته وكلام وكلاهما ممتنع منه وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه, من لدنه أجرا عظيما وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na ranar litinin 27 ga watan al-muharram hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 wanda kuma shine ya daidai da hudu ko ga watan biyu miladiya ta 2008 a wannan daras 2008 waiwaye mai taran nan ne takwas a wannan karatu namu na mako mako cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar shehun malamin nan ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al harrani ad dimashqi mai rasuwa shekarar hijira tana 728 a garin dimashq cikin kasar syria wannan kuma shine darasinmu na na talatin da ɗaya mana yana cewa wa man kala bal lil makhluqi ala Allah haqqun fa huwa sahihun idza arada bihi al haqq alladhi akhbara Allah bi wuqu'ihi wanda zai ce dukkan wata halitta ko mahaluki yana da haƙƙi a bisa ga ubangijinsa yana da haƙƙi da yake wajibi akan ubangiji ya biya masa shi mala ya ce wannan ma gaskiya ce amma idan yana nufin haƙƙin da shi allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin aukuwarsa fa inna allaha sadiqun domin allah mai gaskiya ne a duk maganganunsa la yukhlifu al-mi'ad baya saba alkawari idan kana nufin haƙƙin da ya ce zai bawa wanda duk yayi imani na aljanna na sakamako mai kyau ranar gobe kiyama wannan shine haƙƙin da kake nufi ya wajaba ga ubangiji to wannan gaskiya ka faɗa domin Allah ya yi alkawari kuma alkawarin Allah gaskiya ne baya saba masa wa huwa allazi aujabahu ala nafsihi Allah shi ya wajabta wa kansa wannan abun ba wani ne ya wajabta masa ba ba kai ko waninka ne ya wajabta masa wannan abun ba kuma ba aikin ka ne ya sa wannan abu ya zama wajibi a kansa ba a'a shi ya ga dama ya wajabta wa kansa bi hikmatihi wa fadlihi wa rahmatihi da hikimarsa da falalarsa da rahmarsa domin duk ayyukan Allah suna tattare da hikima suna tattare da rahama suna tattare da falala Allah ba zai kama mutum ba sai ya aiko masa da manzanni sun yi masa karantarwa wacce za ta zama hujja a kansa aiko da manzanni bai zama wajibi ga ubangiji ba amma shi ya dora wa kansa wannan domin rahamarsa shi yasa yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda ka zama rahama ga mutane kada mu kama su da laifin da bamu sanar da su laifi bane wa hadha al mustahiq li hadha al haqq idza sa'ala Allah ta'ala bihi yas'alu Allah ta'ala injaza wa'dihi wannan da ya cancanci Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wannan haƙƙin to mominin da ya yi da'a a nan duniya ya cancanci Allah ya ba shi sakamako na aljanna ranar gobe kiyama idan ya roƙi ya roƙi Allah ta'ala da wannan haƙƙi din sai ya ubangiji saboda haƙƙi da yake nawa a wajenka ka yi alkawarin idan mun yi imani zaka ansa addu'a mu zaka biya mana bukatun mu zaka yi mana kaza zaka yi mana kaza ka roƙi Allah da haƙƙin wannan da shi ne ya labarta maka shi to wannan yana roƙon ubangiji ne ya zartar masa da alkawarinsa kana roƙon Allah ne ya zartar maka da alkawarin da ya riga yi maka aw yas'aluhu aw yas'aluhu bil asbab allati allaka Allah biha al musabbabat ko kuma yana roƙon Allah ne ta hanyar kamun kafa da wasu sababbai wanda Allah madaukakin sarki ya rataye musabbabatu abubuwan da su waɗannan sababbai kan haifar Allah ya rataye sababbai da abin da suke haifarwa guri guda kal a'mal saliha kamar ayyuka na kwarai ka roƙi Allah da ayyukanka na kwarai ayyukanka na kwarai din nan su asbab ne na ka samu ramar ubangiji asbab ne na ka samu ta'ayyidi na ubangiji asbab ne na ka samu nasara ta ubangiji ayyukanka na kwarai sabab ne ka ya ubangiji saboda imanin da muka ya ubangiji kai mana kaza kai mana kaza imanin nan sabab ne na Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatar bukatarka ka taimaka wa addinin Allah ka roƙi Allah da taimakon da kai wa addinin Allah ya ubangiji saboda masallatai da na gingina saboda taimakon da na yi wa ainihin musulmi a guri kaza da guri kaza ya Allah ka biya min bukata ta iri kaza iri kaza wannan ka roƙi Allah da sabab ne wanda ya sanya aukuwar wani abu a dalilinsa shine Allah ya sanya aukuwar nasararsa da taimakonsa a dalilin wannan aiki da kai in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum saboda haka ka taimaka wa addinin Allah Allah ya ce in kai haka mu kuma za mu taimaka maka to sai kake roƙon Allah da abin da yake sabab ne dan ka samu al-musabbab fa hadha munasib ibn taymiya ce wannan ya dace akwai alaka tsakanin abin da kake roƙon Allah da shi da abin da kake roƙo akwai alaka ta sabab da al-musabbab al-alaqa da kike al-alaqatu sababiyya wa amma ghairu al-mustahiq wa amma ghairu al-mustahiq li hadha al-haqq idza sa'alahu bi haqqi dhalika ash-shakhs فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص وهذا سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل ما لا يتي أما وانا زي وانا يكي بيتنشنش وانا حقي با فمتن ne bai aikin kwarai a rayuwarsa ba bai yi Allah da'a ba bai imani na kwarai ba saboda haka bai cancanci abin da Allah ya ce zai bayar ga waɗanda suka yi imani na kwarai suka yi aiki na kwarai ba shi bai cancanta ba yace idza sa'alahu bi haqqi zalika shakhs idan yazo yana roƙonsa da haƙƙin wani mutum wanda shi yayi da'a ya ubangi saboda da'ar wani imanin wani biyayyar wani kai min kaza kama law sa'alahu bi jahi zalika shakhs kamar ya roƙe shi da darajar wancan mutum ya ubangiji dan darajar wannan wali dan darajar wannan salihin shi salihin shine mai aikin shi ne ya cancanci a yi masa abin da yake bukata kai ba aikin ka bane ba ka da alaka da aikin salihin dan ma bai san da zaman ka a duniya ba tun da Allah ya yi shi ya karbi kayansa ka zo an gaya maka cewa akwai wani wali ya mutu ya shekara kaza kaza sai ka ce ya Allah duk saboda aikin da waliyin nan yayi maka kai min kaza kai min kaza me me alakar ka da aikin sa saboda haka yace wa zalika su'alun bi amrin ajnabi wannan kamar kana tambaya ne kana roko ne da wani abin da baka da alaka da shi ajnabiyyin an hadha sa'il me wannan roƙon baya da alaka da abin da yake roko da shi yace lam yas'alhu bi sababin yunasibu ijabata du'a'ihi ta haka bai roke shi da sababin da ya daidai ya dace da amsa addu'arsa ba sai ya roƙe shi da abin da shi zai zama masa sababin sa ne to kai karatu qur'ani ka roƙi Allah da wannan karatun qur'ani din annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya karanta qur'ani kamar da zo hadisin tirmidhi a cikin hadisin ibrahim ibn husayn faqra'u al-qur'ana was'alu Allah bi karanta qur'ani ku roƙi Allah da shi ku karanta ku roƙi Allah da shi ba wani ya karanta kai ku roƙi Allah da karatunsa ba kai za ka yi ka roƙi Allah da karatunka domin aikin naka ne don ka cancanci a baka abin da Allah maɗaukakin sarki ya alkawari zai bawa masu irin aikinka wa amma su'alullahi bi asma'ihi wa sifatihi allati taqtadi ma yaf'aluhu bil ibadi min al huda wal rizqi wan nasri fa hadha a'zamu ma yas'alu Allah ta'ala bihi amma mutun ya roki Allah da sunayensa ko da sifofinsa waɗanda suke hukunta abinda Allah yake aikatawa ga bayansa na shiriya ko na arziki ko na nasara sunan Allah alhadi sunan Allah arrazzaku sunan Allah annasiru ka roƙi Allah da waɗannan sunaye ka roƙe shi da sunayen da suke hukunta aikin nan da yake wa bayansa aiki na shari'a aiki na bada arziki aiki na bada nasara ya nasirar mustafa fi nan surni misali ya mai taimakon gajiyayyu ka taimaka mini ka roƙe shi da sunan ya hadiyar dallina ya hadiyar ha'irina ya mai shiryar wanda suke cikin ɗimuwa ka shirye ni ka roƙe shi da sunan da yake hukunta wannan aikin da kake roƙon Allah ya maka ya razzaku ya mai bada arziki ka bada arziki urzuqni ya ghaffaru ighfirli ya rahimu irhamni ka roƙe shi da sunan da yake hukunta wannan aiki ubangiji bai zama razzaku ba sai da ya zama yana bada arziki bai zama arrahimu ba sai da ya zama mai yarba da rahaman mai rahaman ne to sunayen Allah taqtadi hadhihi al-af'al suna hukunta yiwuwar waɗannan ayyuka daga ubangiji to tunda har zai iya yin wannan aiki sai ka roƙe shi da wannan sunan ka zo gurin wanda yake mai wadata ne ka ce ya wanda Allah ya baka wadata ta dukiya ka taimaka min daga cikin abin da Allah ya baka ka roƙe shi da wata sifar da ita ce za ta ya baka wato wadatar da ka jingina masa ma'ana yana da wadata kenan yana da abin da zai iya baka amma ka zo ka ce misali ya wanda ka fi kowa talauci ka taimaka mu to ya za a yi sifar da ka bani ba ta da alaka da abin da ka roƙa saboda sifar ta me ta talauci ba za ta taɓa taimaka mu in baka ba hadir shay ila yuqi ce ya qawiyyu in surni ya mai karfi ka taimaka mu ya mai rauni ka agajin ya zai mai rauni agace ka saboda haka sai sifar ta zama akwai munasaba tsakanin aikin da kuma sifa din to ka roki Allah da sunayensa da sifofinsa wannan fa hada a'zamu ma yus'alu Allah ta'ala bihi wannan ma yas'alu Allah ta'ala bihi yana daga cikin mafi girman abin da za a roki Allah da shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku roke shi da su ku roke shi da sunayensa ba da wani abu wanda yake na jahi da daraja ko alfarma ko martaba ta wani ba fa qaulul munazi to abokin jayayya maganar nan da yake yi na cewa la yus'alu bi haqqil anbiya'i فإن فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع maganar da abokin jayayya yake cewa da aka ce ba za a roƙi Allah da haƙƙin annabawa ba domin babu haƙƙi bisa ga makhluki babu haƙƙi ga makhluki bisa ga khaliki wato wani mahaluki baya da wani haƙƙi akan ubangiji to idan mai jayayya ya ce wannan maganar mamnu'un ba maganar da za a saurara ba ce magana ce da ya kamata a yi watsi da ita yaya za a ce la haqqa lil makhluqi ala khaliqi abokin jayayya ya ce shi bai yarda da wannan ka'idar ba a ce la haqqa lil makhluqi ala khaliqi ya ce wannan magana ba gaskiya ba ce fa innahu thabata fi sahihain ce ya tabbata a cikin bukhari hadithu mu'az alladhi taqaddama iraduhu hadithu mu'az wanda ya gabata a baya في حق الله على حق العباد على الله أن يدخله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا حق العباد على الله تقاشي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حق باي أكم أبنجي أشيك باي سنة حقي أقول أبنجي وقال تعالى كما قال الله يأتي كتب ربكم على نفسه الرحمة أبنجي يا وجب تا وكنت رحمة أشيك نم شي يا وجب تا مسا يا وجب تا وكنت آه ولا حقي saboda haka makhluki wani mahaluki yana da haƙƙi bisa ga mahaliccinsa kuma shi yake cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙƙi ne akan mu mu taimaka mu'minai shi ya dora wa kansa wannan haƙƙi na ya taimaka wa mu'minai ashe kina akwai haƙƙin da yake wajibi a kansa idan mai jayayya ya faɗi haka yace saboda haka ya halatta ka ce bi haƙƙil anbiya'i ko bi haƙƙi waliyuwa ne dan akwai haƙƙin haƙƙin ayoyi da hadisai sun nuna haka ibnu taymiya ce fa yuqalu lil munazi'i sai a gaya wa wannan abokin kafsawar abokin jayayya abokin rikici a gaya masa a ce da shi alkalamu fi hada fi maqamaini magana akan wannan mas'ala magana ce da take da mataki biyu take da gaba guda biyu ahadihima gaba ta farko fi haqqil ibadi ala Allah gaba ta farko shin bayi suna da wani haƙƙi na wajibi bisa ga ubangijinsu ta ce gaba ta farko gaba ta biyu sai su alihi bi zalika alhaq shin za a roƙe shi da haƙƙin wani bawa kaga gaba biyu ce shi amma awwal gaba farko fala raiba babu kokonto أن الله تعالى وعد المطيئين بأن يثيبهم الله تعالى يا الكوري كما سبيعية شيء وزي ساكن كاموس ya musu wannan alkawari duk wanda ya da'a zai samu sakamako da aljanna da gobe kiyama wa wa'ada sa'ilina bi an yujiba yayi wa masu roƙo addu'a cewa zai amsa musu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'at Allah yayi wannan alkawari wa huwa as-sadiqu alladhi la yukhlifu al-mi'ad kuma Allah shine mai gaskiya cikakkiyar gaskiya da baya saba alkawari قال تعالى الله ينا cewa وعد الله حقا الكورن الله gaskiya ne ومن أصدق من الله قيلا wane ne ya kai ya kai Allah gaskiyar magana babu shi وعد الله لا يخلف الله وعده alkawari ne na ubangiji ubangiji ko baya saba alkawarinsa yace walakin aktharan nasi la ya'lamuna sai dai da dama daga cikin mutane ba su san wannan ba Allah ce fala tahtabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ka yi tsammanin Allah bai saba alkawarinsa ne ga manzanninsa shi ya alkawari kuma ya ce ba zai saba ba ya alkawari ya ce babu wanda ya kai shi gaskiya wajen magana saboda haka shi alkawari zai shaka kawa mai da'a shi ya alkawari zai amsa addu'ar mai addu'a فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين to wannan shi ne abin da ya wajaba ya auku ya wakana saboda alkawarin da Allah ya yi na cewa zai wakana wannan kuma ittifaki ne na musulmi gaba daya Allah ya alkawari waɗannan abubuwa za su wakana sakamako ga masu da'a amsa addu'ar masu addu'a Allah ya alkawari zai yi sau haka abin da yake aƙida ta musulmi gaba daya sun ce wannan dole ne ya auku saboda alkawarin Allah baya sabawa wa tanaza'u sai dai sun yi jayayya su a tsakaninsu hal alaihi wajibun biduni zalika ba dan yayi alkawari ba zai zama wajibi a kansa ba dan yayi alkawari ya bada labari zan yi kaza ba wanda duk ya mun da'a zan shigar da shi aljanna zai zama wajibi dan kai sallah azumi zakka ka tsinci kanka gidan aljanna dole tilas to shi ne yace anan ne suka yi sabani ala salasati aqwal bisa kaulukan nan guda uku kama ta kaddama wanda suka gabata ila la yajibu li ahadin alayhi haqqun biduni zalika wasu suka ce ba dan Allah ya faɗa ba ba zai zama wajibi a kansa ba wa qila bal yajibu alayhi wajibatun wa yahrumu alayhi muharramatun bil qiyas ala ibadihi wasu suka ce a'a da Allah da bayansa ana iya kwatanta su anan abinda yake zama wajibi Allah abin nan yadda ake samun wajibai akan bayi haka ake samun su akan ubangiji da ake samun haram akan bayi haka ake samun haram akan ubangiji ta hanyar kiyasin ubangiji da bayansa wannan magana duk ta wuce a baya wakila kowa aujaba ala nafsihi wasu suka ce a'a duk waɗannan maganganu ba daidai bane Allah ne shi ya wajabta wa kansa da kansa wa harrama ala nafsihi shi ya haramta wa kansa da kansa fa yajibu alaihi ma aujabahu ala nafsihi abinda ya wajabta wa kansa da kansa ya wajaba gare shi wa yahrumu alaihi ma harramahu ala nafsihi abinda ya haramta wa kansa ya haramta gare shi ba ruwan wani wani ba ya da hannu cikin wajabta wa ubangiji abinda bai wajabta kansa ba wani ba ya da hannu cikin haramta wa ubangiji abin da bai haramta kansa ba shi yake ga dama ya abin da ya ga dama kamar tabbata fi sahihi kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu zar wanda ya gabata inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ni na haramta zalunci a bisa kaina kuma na sanya shi haramun akan ku kada ku zalunci junanku da yace ya haramta wa kansa zalunci don haka ba dan ya haramta ba kansa ba ba wanda ya isa ya haramta wa ubangiji abin da ya so yi wa zulmu mumtani'un minhu bittifaqil muslimina musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i sun haɗu babu sabani a tsakanin su cewa zalunci abu ne da ya koru daga ubangiji ba a jingina wa Allah zalunci ba a cewa Allah ya yi zalunci lakin tanaza'u inda dai suka yi jayayya fi zulmin ladhi la yaqa wala zalunci ne ba zai auku ba wasu suna cewa ai ubangiji mai iko ne iradar ubangiji kudurar ubangiji ba ta da gaci abin da ya so yana yi to wanda zalunci ne ba zai yi ba wanda zalunci ne ya kori gare shi فقيل هو الممتلئ وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما abin da ba zai yiwu ka jingina ubangiji ba amma duk abin da zai yiwu aiwatar da shi to idan ubangiji ya yi shi ba zalunci ba duk abin da zai yiwu aiwatar da shi ubangiji idan shi ne yayi to ba zalunci ba saboda me saboda ya kamata mu fahimci me ake nufi da shi zalunci din tare ne za mu san cewa ubangiji baya zalunci لأن الظلم إما التصرف في ملك غيري abin da ake cewa zalunci in ma dai ka taba kayan wani ka sarrafa kayan da ba naka ba kaga kai zalunci a ganka kawai ka kama gidan wani ka sayar ka zuba kudin aljihunka a zalimi kenan an ɗora ka kan wata kujera ka yi wa talakawa aiki sai kai rubuta kan kudin ka yi kudin kare ba da ka bane saboda ka yi zalunci an baka ajiya ka cinye aka nemi ka biya ka ki biya ka yi zalunci tasarruf ne fi haƙƙin gairi akwai wani abin da ba na ubangiji ba akwai wani abin da ba mulkin sa ba lillahi ma fi samawati wa fil ard duk abin da yake sama da ƙasa ai nashi ne saboda kaga komai ubangiji ya taba nashi ya ga dama ya yi ka lafiyayye ya ga dama gobe ya raba ka da lafiya bai zalunce ka ba ya ga dama yau ya baka idanuwa kana gari ya ga dama ya kwace idanuwa ya zalunce ka nashi ne in ya ga dama ya barka da ido daya nashi ne ya ka ce ya Allah ka zalunce ni ya za kwace min idanuna ha kai ka ba wa kanka kai ka ashe ka ga abin da zai amma da wani ne kawai ya tsiyaye maka ido daya ka ya zalunce ka idanun nan ai ba nashi bane naka ne kai ubangiji ya ba saboda haka shi a gurinsa ba zalunci yayi ba domin tasarrufi ne cikin haƙƙinsa wa in ma mukhalafat al-amr alladhi yajibu alayhi ta'atuhu abinda har ila yau daga cikin zalunci a ce an tsora maka an baka wani umarni aka ce yi kaza sai ka yi kuma wajibi ne kai wannan abin amma ka yi kaga ya zalunci ya zama zalunci Allah ya dora maka ka bi iyayenka sai kai ta saba musu kai ta cutar da su kana zalunta su kana zalunta su don an nemi kai musu biyayya ka ki kai musu biyayya kun ku haɗu kun zaɓi shugaba kuka shugabantar da su shugabantar da shi a kanku wajibi ne ku bisa biyayya kuma dai ya iya gudanar da shugabancinsa sai duk kowa ya zara hannun biyayya ya ce ba zai masa biyayya ba duk sanda ya bada umarni kowa sai kama gabansa sun zalunce shi nan ne amfani ku ce da shi shugaba ne ba shugabanci irin na jahiliya ba sai dai a aike ka ka je a tara maka kuɗi ka je kai kasuwanci ka kawo a raba kai ma a sallame ka wannan shi ne shugabanci irin na na laraba a jahiliya ba wanda ya isa ya shimbiɗa kara ya ce kana tsallaka sa abu sufiyan sai dai a tura su je su kai kasuwanci sham su je a sayar da kaya abinda aka dawo kowa ya sallame shi kuma shi ne shugaba to kaga wannan zalunci ne to ha ila zalunci ka saba wa umarnin da yake wajibi akan ka ka bi shi wa kilahuma mubtani'un anhu wannan duk ya kori ga ubangiji ya kori ga ubangiji a ce yayi tasarrufi cikin abin da ba nashi ba ko bai nashi ne ya kori ga ubangiji a ce akwai wata da'a ta wajibi akan sa sai ya bi waye zai wajabta wa ubangiji wani abu dole ya masa da'a akwai wanda yake shi yake wa ubangiji da'a indai ba a tatsu da yadda muke ji ba na wasu waliyai da ce Allah kaza muke so ko ya ji ko ya so ce ai ban yi niyya ba ce bin ce kai abin nan to kaga ba irin wannan tatsu ne ba ai ba inda za ga wannan Allah ce ban yi niyya ba ce to ni yanzu na yi niyya sai ka yi to in ba a nan ba a ƙira ta musulmi gaba ɗaya wanda mumtani'un ne alai ya koru daga ubangiji a ce akwai wani wanda dole ubangiji masa da'a wa qila bal ma kana zulman min al ibadi fa huwa zulmun minhu sai duk abin da yake zalunci ne daga bayi to zalunci ne a ubangiji yayi shi don haka aqidar aqidar aqidar kadariya kenan waɗanda suke kwatanta ubangiji da halittarsa ce saboda haka zalunci ne in tilasta ka kai abu kuma in maka in maka hukuma akan sa zalunci ne in kawo abu gabanka in baka damar yi sannan kuma in kama ka da shi don haka sai suka kore abin da sai suka kore dan adam sai suka kore kudurar ubangiji a cikin ayyukan dan adam kaddarar ubangiji a cikin ayyukan dan adam suka ce ubangiji bai kaddara ayyuka ba kowa shi yake gaban kansa duk wanda ya sa gaba yayi inda yi to shi ya sa kansa nan babu wani hannun ubangiji a ciki in ba haka ba to in har dai akwai hannun ubangiji a cikin tashi fadin dan adam to ubangiji ya zalunce shi in ya masa hukuma saboda duk sanda kake da hannu cikin tashi faɗin mutum sannan yayi ba daidai ba kai masa hukuma ka zalunce shi to kaga wannan duk kuskure ne wa qila az-zulm wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi suka ce ai zalunci ka dau abu ka sa shi ba mahallin sa ba kayan wani ka kwace ka ba ma wani na wane ne amma ka dauka ka ba ma na amru ne ka ba wa zaidu to anan kai zalunci inda ya kamata inda ya kamata ai hukuma sai ka yin hukuma inda ya kamata a yi sakamako sai ka yi hukuma ka ce wannan zalunci ne ubangiji baya abu sai da hikima duk abin da ubangiji ya yi akwai hikima a ciki baya daukan abu ya sa shi ba mahallinsa ba in ka ga ya bar mutum da lafiyarsa akwai hikima za ga wancan tirin shaidani ya addabi jama'a ya addabi mutane amma Allah ya ta bashi lafiya ilimi ta bashi kuɗi kai kana nan kana so ka taimaka musulunci kai kuma duk sai Allah hana to ba ba ba ba akwai hikima a cikin wannan akwai hikima kabila Allah ya san cewa kai in ka samu kuɗin sai ka fi shaidana sai Allah ya hana ka sai ka zama mutumin kirki kaga akwai hikima amma ba ka sani ba akwai wanda su ta da'awar la in atani Allah min fadlihi la la nasaddaqanna wala nakunanna min as-salihin Allah in ka bamu falalaka lalle za mu sadaka wallahi za mu sadaka kuma za mu zama mu ne a sahun gaba falan ma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum Allah na ba su falalar sai suka shiga ruwa sai aka daina ganin sa ba kai kake cewa a yi maka addu'a ba kwangilan nan ta fito kuma ta fito sai mu daina ganin ka to kaga shi lokacin da yake faɗar haka watakila har zuciya yana jin zai yi amma yana ga dukiyar a gabansa sai kai dukiyar nan fa in in fa ta ragu ko ta kare fa ba fa lalle ne kuma samu ba sai a daina ganin shi saboda haka Allah ya hana shi din tun farko kaga ba zai kama shi da cewa ya bashi yayin ruwa ba ko yayi wa Allah alkawari ya cikawa saboda haka ubangiji duk abin da yayi akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki ba ba ba a tuhumar ubangiji da ya sanya abu ba mahallinsa ba za mu ta mamaki ci a arnan nan ga su arna ne amma ka duba yadda Allah ya ba su karfin makamai ya ba su dukiya ya ba su kaza ya ba su kaza mu kuma gashi musulmi ne kullun sallah muke sau biyar a yini banda na fulfulu ga azumi da muke tai ba ji ba gani amma Allah ya bai ba mu wasu ya ba su anya kuwa abin nan to kaga a nan kamar kana ga ubangiji bai hikima ba cikin abin da yi akwai hikimar da ta sa ya haka فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا Allah madaukakin sarki baya zaluntar mutane wani abu kowane iri ne ko mun kankantar sa qala ta'ala Allah yana cewa wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma wanda bai yayi aiki aiki na kwarai alhalin yana mu'mini to wannan baya jin tsoron wani zalunci ko ya yake wala hadman baya jin tsoron tawaya cikin haƙƙinsa قال المفسرون malaman tafsiri suka ce هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه yace zalunci shi da a ɗauki laifuffukan wani a ɗora masa a kama shi da laifin wani wannan shine zalunci ubangiji baya yi wal hadmu da Allah ce wala la yakhafu zulman wala habba wannan habbu din shine an yahdama min hasanati a tauye masa ayyukansa na kwarai ya yi ayyuka na kwarai da yawa ya zo ya samu an yi masa kwange ubangiji baya wannan wakala ta'ala inna Allah la yazlimu mithqala zarra ubangiji baya zalunci kwatan kwacin kwayar zarra duk inda aka kore ubangiji zalunci to abinda wannan korewar take nufi tabbatar masa da kamalar adalci to babu annafiyul mahab cikin sifofin ubangiji kada a ce a kore dan a kore ma domin annafiyul mahab la yakunu madhan ba inda korewa korewa take zama yabo ƙanƙar korewa ita kadai ba tare da tana nuna tabbatar da kishiyar abin da aka kore ba ta zama yabo ka zo ka samu a mutumin da yake rago na kasashe ba iya katabus ka ce wannan ba zai iya zalunci ba dama ba zai iya ba kore masa zalunci ba yabansa ne kai ba wani annabiyul mahad ne saboda daman zaur qadirin alai ba ya da ikon yayi zalunci in ba ce zai yi yaya zai zalunci yana yana ragu haka da kasashe kidahubi bai san kawai ba bai taba yaudarar wani ba kawai masa wayo saboda haka zo ka samu kuma abinda daman fil asl ghairu qabilin li hadhihi sifa ka duba wannan garun ka ce garun da baya zalunci to da ba ya za a yi zalunci da ba sifar ta bace zalunci wa ghairu qabilin lis sifa aslan don haka korewar anan bata zama yabo ba korewar bata zama yabo ba shi yasa wani mawaki da yake zargin wata kabila yake ta ubayyiratun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nas habata khardal ita wata yar kabila ce yar kankanuwa la yaqdiru na bijimmatin ba sa iya karya yarjejeniya ba sa iya karya yarjejeniya ba sa iya yaudara wala yazlimu nan nasu habbata khardal ba yadda za a su zalunci mutane ko da kwatankwacin kwayar komayya a nan ba yabin sai yake ba zagin sai yake hada a jahiliya a jahiliya ka'ida su man la yazlimu nas yuzlami wanda baya ma zalunta shi a zalunce shi su a gun su kai zalunci wani kai in ba kai ba za a yi maka saboda ka so alamar karfi da isa shine ka zama azzalimi in ka zama azzalimi to kai kai ne ka isa to sai yake cewa wannan kabila ba su isa komai ba mutanen da ba su iya yarjejeniya su karya ba ba su iya yaudara ba in sun isa a iya yarjejeniya su karya mana sannan ba za su iya zaluntar mutane ko dai ne kwayar komayya ba in sun isa su yi zaluncin mana kaga anan kore musu zalunci ba yana yin sa bane da sigar yabo yana yin sa ne da sigar zambo don haka ubangiji kuma duk inda aka kore wata sifa da gare shi ana nufin tabbatar da kamalar kishiyarta don haka babu annafiyul mahad a cikin sifofin ubangiji a kore gaba ɗaya kawai korewar ita ake nufi babu shi shi yasa za ga a cikin sifofin ubangiji tabbatarwa ce ta yawa ba korewa ba korewa sai dai a kawo ta a dunkuri hal ta'lamu lahu sabiyya shi akwai wani tabka akwai wani kini na ubangiji wala bai kullu kufuwan ahad ba ya da wani wanda yake kama da shi laysa ka mithlihi shay sai dai aka abin a dunkule don haka an-nafi al-mufassal wanda ba shi da yawa a wajen tabbatar da sifofin ubangiji al-mutakallimuna alul kalami wanda ake karanta a makarantun mu da makarantun suran mu a suran tauhidi su ne ake ake cewa ilmul kalam wanda ba zai sanar da kai Allah ba sai dai ya sa ka tsibauce ka kasa gane Allah da kullum abin da yafi yawa a cikin sifofin sa nafi lam yakun kaza wala kaza wala kaza wala kaza to wani lokaci in nafi yayi yawa ba sai ya zama zambo ai ta korewa ita korewa ita korewa mutumin da zai zo gaban wani hamshakin sarki ya ce da shi kai sarki ne ga wurtacce wanda ya isa domin kai ba wanzami ba ne kai ba ɗan dako ba ne kai ba mai kwasa kashi ba ne kai ba mai shara ba ne kai ta ɗauko wasu ƙananan sifofi kana kore masa ai ta zai a kama shi kaga shi yana kore masa ba haka din yake ba amma wannan korewar ba yabo a ciki ta zama zambo kamar yadda wani ya shiga wani sarki cikin kulafa din na abbasiyin ya yi da sunan wasa yabo kowa yana zuwa da waƙensa na yabo na kirari da ziga ya faɗa a bashi kuɗi sai wani ya shigo ce shi yana waƙar da ba kowa bai faɗi irin ta ba wajen fasaha da aka ce to bismillah ya faɗa sai yake cewa sarkin a tazkuru iz lihafuka jildu shatin wa iz alaka min jildil ba'ir subhanallazi a'taka mulkan wa 'allamaka al-julus 'ala as-sarir yake cewa kana tunawa ya mai martaba lokacin da kake gwado kake rufa da fatar akuya kana tuna lokacin wa illa alaka min jillil ba'iri lokacin da kake sa takalma na fatar raƙuma yace subhanallazi ataka mulkan shi tsarki ya tabbata ga wanda ya baka wannan mulki wa allamaka aljulusa ala sariri ya koya maka yadda zaka zauna akan karagan mulki ina sai aka ce a fada su tafke shi abubuwan da yake faɗa watakila gaskiya ne sun taso da sarkin nan da haka yake ba abin nan sai an yi fiɗa ya samu fatar ya yi abin da zai rufa da shi da fatar abin da raƙuma yake takalmi in gaskiya yake faɗa kuma Allah ya bashi mulki yanzu ya koya mishi yadda yake zama kan karaga zama na kasaita shi to amma ba ban sa yake ba wanda ba a faɗarsa a mahallin yau ubangiji ne ce baya zalunci yana nufin mai cikakkiyar mai cikakkar adalci ne shi ne abin da ake nufi wa in taku hasanatan dha'ifa in ma ya kasance mutum ya zo da aikin lada ne maimakon ma a ce ko ya rage mata a Allah zai rubanya ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima ubangiji yana ba da lada wanda yake mai girma min ladunhu daga gare shi Allah yana cewa wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne dai suka zalunci kansu don abin da Allah ya bawa mutum na sakamako mara daɗi mara kyau ranar gobe kiyama to ba zalunta ce ba shi dan adam din da shi ya zalunci kansa a dan duniya bai tsaya yayi wa Allah abin da yake nema ba bai tsaya bauta Allah kamar da yace ba don haka shi ya tsinci kansa cikin wannan yanayi
وأما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق لكن الكلام في السؤال بذلك فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة وهذا لا يستحق لا يستحق ما استحقه ذلك فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له فإن لم وإن لم يشفع له ولم ولم يدع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموال وموالا وموالاتي له فهذا سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته, وطاعته لله ورسوله لكن يجب, يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله وهذه المحبة تضره ولا تنفع ولا تنفعه وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياء أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفأ الأشياء
to wannan gaba ta biyu a da ibnu taymiya zai shiga ina ga zamu bar sai sati na gaba saboda ina da uzurruka za mu tsaya da karatun anan a kira sallah mu asu tambayoyin da muke da su sai mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu fara karatu akan wannan gaba ta biyu bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi ka je ka nema duk waɗannan abubuwa akwai a ciki saboda yanzu wannan wata lacca ce inda ce zan baka abin da wata lacca za mu amma ka je ka nemi waɗannan kasa din ka je ka sai a baka kasukan al'ubudiyya an gina ta ne akan waɗannan saboda nau'uka ne na ibada ibnu taymiya ne ya yi ta kawo sai da muka sauke ta sannan muka shiga ka'idatun jalila ka je ka samu kasa din wajen kasa talatin ne wannan yana cewa yana neman ƙarin bayani akan wannan hadisi da yake cewa la tabda ul yahuda wan nasara bis salami kada ku fara yi wa Yahudawa da Nasara sallama, fa'iza na ƙetun ahadahum fi tsariƙin idan kun sadu da wani daga cikinsu kan hanya, faɓɓarruhu ila aziyaƙihi to ku matsa shi ku matse shi har sai ya koma can gurin da ya fi kunci da kuma inda annabi yake cewa inna Allah ta'ala yugharu wa ghiratullahi an ya'tiyal mar'u ma harrama Allahu alaihi Allah ta'ala yana kishi kishin ubangiji shine ya ga bawansa ya aikata abin da ya haramta masa wajen hadisi na farko hadisi ne sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maganar cewa bai halatta musulmi ya fara sallama ga wanda ba musulmi ba ya ambaci yahudu da nasara kuma wanda duk wanda ba musulmi ya shiga ciki bai halatta ka fara masa sallama ba ka gan shi ka ce assalamu alaikum maganar ya bai halatta ka fara ba ta nuna kenan idan shi ya fara ya halatta ka ansa amma kai bai halatta ka fara ba shi yasa za mu ga da yawa daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan mas'ud kamar abdullahi dan abbas da wasunsu suna ganin cewa idan wanda ba musulmi ba ya ce da kai assalamu alaikum to ya zama haƙƙin sa ne akan ka ka amsa masa gwargwadon yadda ya maka sallama wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha shi ma yana da wannan haƙƙin wanda zai ce da kai assalamu alaikum ko da ba musulmi bane wajibi ne akan ka ka mayar masa gwargwadon yadda ya maka alal akalla Allah ya hada mu mai kyautata ma waɗanda suke yaƙi da mu muke rikici da su ba wanda kake zaune da shi lafiya ba Allah bai hana ka ka kyautata musu ba la yarhamu Allahu an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku mu'amala ga waɗanda da waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba su kore ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhum ku yi musu adalci ku yi musu alheri wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci baya daga cikin alheri kuma baya daga cikin adalci sai ya ce maka aminci gare ka kai kuma ka ce kai kuma ka ki ansa masa wannan ka faɗi wata kalma wacce bata kai wannan ba ko ka ce to ko ka ce nagode ko ka ce yawwa to wannan baya daga cikin adalci Allah kuma ya ce Allah bai hana ku musu adalci ba bal ma Allah yana san masu yin adalcin ne to shi yasa hadisan da suka zo suna magana akan farawa nan ne aka hana dan kullum musulmi shi yake da izza shi ne a sama ba shi ne a ƙasa ba wanda yake sama shi ake yi wa sallama ba wanda yake ƙasa ba a'a dan kaga mutum haka a kamanninsa arna arne amma ba ka da tabbas arnan ne to sai ka tafi akan asali idan guri ne na musulmi a ƙasa ce ta musulmi ko da ka gan shi wani rasta to ka ɗauka musulmin ne sai in ta bayyana gare ka ba musulmin ba ne in a ƙasa ce ta arna din ka gan shi kuma kamar arna arna to da ba ƙasa su haka sai ka riskar da shi can saura kada kawai dan wani arne kana ganin cewa ya shiga wata shiga da take tsorata ka take maka barazana kawai ka taho ka gan shi kawai ka koma gefe shi kuma ya wuce kai tsaye a tsaya ka baka hanya ka shi ba biyo tashi ya dole shi ya kauce wannan shi ne shi da abin da musulmi sannan hadisi na biyu hadisi ne wanda yake fitacce kishin ubangiji ubangiji yana kishi kishinsa shine ya gabawan sa yana aikata abin da yake haramun wannan kuma yace wai shin akwai wani hadisi da yazo daga Aisha cewa idan manzo Allah yana da janaba idan yayi nufin ci ko sha sai ya alwala ban san wannan ba na san dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kwana da jaraba a jiki ko da bai wanka ba yana yin alwala amma maganar zai ci zai sha ba na iya tunawa gaskiya sai akwai a cikin alkur'ani ko hadisi sahihi da kalmar da sunan annasir yazo cikin cikin cikin sunayen Allah da akwai wa huwa khairun nasiri huwa khairun nasiri sannan kuma abin da ya kamata har kullum a gane babul ikhbar kamar yadda muka wuce a baya babul ikhbar ya fi faɗi akan babul asma kamar yadda aka san imam ahmad yana cewa ya dalilal hayara ya dalilal hayara dullani ko arshidni ko ihdini kaga baya daga cikin inda nasi yazo kan kiran Allah da dalil sai dai anan ana fada labari ne akan cewa shine mai nuna wa wanda suke cikin dimuwa hanya ce ya mai nuna ma wanda suke cikin dimuwa hanya to haka nan ko da a ce babu wani aya da za ta nuna cewa ubangiji shine annasir wanda kuma akwai aya da take nuna haka to ba za ka za ka iya kiran shi a babul ikhbar ka ce ya nasiral mustabafi wannan baya daga cikin abin da za a ce bai dace ba sai wannan shi kuma yana cewa a ba shi karin bayani game da waɗannan hadisai النبي يأتي إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يأذر في المسجدين كما تأذر الحية في حجرها wato abinda manzo Allah yake cewa musulunci ya fara bako kuma sai ya koma bakon kamar yadda ya fara wannan an sha magana akan wannan yanayin da yake da muke ciki a yanzu shine zai kara fassara maka hadisin karara gashi nan musulunci shine bako a tsakankanin 'ya'yansa amma yana bako a cikin kasarsa amma kuma bako ya zaru bil masjidai karshe zai biya tattara ya tare ya haɗu ya takuru a masallatai biyu ana nufin makka da madina kama ta azarul hayyatu fi hujriha kamar yadda wato micijiya take haduwa ta tattaru a cikin ramunta ma'ana ƙarshe ko ina idan ya lalace to makka da madina kaje za ka samu imani za ka samu imani a nan shi ta can ya fito to zai koma can miji ta fito za ta koma cikin ramunta wannan kuma yana cewa mutum zai tare a sabon gida wace addu'a zai karanta duk sanda ka sauka gurin da yake sabo ne akwai a lokacin da muka yi magana ina ji a cikin wannan littafin ne eh kan lokacin da aljanu suka yi ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sura oh suka kawo masa hari Allah yana ba shi nasara akan su har ma ya cakumi wasu daga cikinsu kaga a lokacin an koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da zai yi Allah ya ba shi galaba a kansu wace ita ce wace addu'a أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهابة ومن كل عين لهمة أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق duk wannan kana iya faɗa Imam al-Qurtubi da tunawa yana faɗa a cikin tafsirin sa ba zan iya tuna karkashin wace aya ba ne yake cewa ya saba duk inda ya bakunta aka ba shi masauki kafin ya yi shimfiɗa ya kwanta sai ya yi wannan addu'ar ta rana ya sauka wani guri aka ba shi masauki ya manta bai yi ba bai fito da gidan da ba sai da kula ba ta harbe shi haka bai samu wannan kariya ba saboda haka yana da kyau dan ka kuma wannan addu'ar ba wai sai sabon gida ba ko yanzu zaka kulle gidanka kai wannan addu'ar sai zaka sa sakata a gidanka yi wannan addu'ar a yanzu da ake cikin wannan yanayi da rashin tsaro Allah ya yarda Allah zai tsare ka eh wannan kuma yana cewa mata masu wasan kwaikwayo ko fina-finan batsa ana sayarwa a katin ana yada a jaridu to in sun tuba wace hanya ya kamata su bi idan sun tuba duk wanda yake laifi ya tuba ana sa ran ubangiji zai karbi tubansa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma ko shirka ce ka tuba ka daina Allah yana karban tubanka Abu Jahal duk abin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rana daya ya ce ya yi imani da Allah duk abubuwan nan da ya yi sai Allah kan kare masa sai Allah kan kare masa saboda haka wanda ya yi shirka ma aka ce in ya tuba ya dawo kan hanya Allah na karɓi tubarsa bare wanda abinda bai kai shirka ba to da aka kiran shi ma'asi ne ko kaba'ir saboda haka su ma in suka yi wannan sun tuba in suka yi wannan sun zama kamar sauran jama'a kuma bai kamata a tuno su da abin da suka yi a baya ba to aibanta su da abin da suka a baya sun tuba sun koma ga Allah saboda haka tsakanin su ne da ubangijin su kai yanzu babu ruwanka a ciki bare ka aibanta su daga daga wannan sannan kuma abin da aka ci gaba da a sharare suka ci gaba da yadawa na muyagun ayyukan su wannan insha Allah ba zai cuce su ba tukar sun fito sun nuna al'umma su sun tuba sun koma ga Allah don ba su da yadda za su yi wajen su hana wannan abin yaduwa wannan shine sharrin abin da zaka yi yayi yadu matsalar ta zaka tafi amma duk wanda yazo bai san magana tuban ka ba zai tala antaka Allah madaukakin sarki ya tsare mu tsare mana imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in